بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله ملكي دي يسري أدورم وأنا يمتي نليتنم ashirin da biyar ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne uku ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas a lissafin miladiyya darasinmu na saba'in da shida a karatun littafin fadlul islam da sharhinsa na malin salih ali sheikh wanda kamar da muke faɗi da'iman asalin wani littafi na malam muhammad bin abdulhab sharhin kuma da muke bi na malam salih ibn abdulaziz ibn muhammad bin ibrahim ali sheikh muna babi na uku a farkonsa babin da yake magana akan tafsirin al-islam bayanin ma'anar al-islam wato musulunci ba tare da komawa kan abin da muka yi a baya ba inda ba nisa muka yi ba dama ya sanya wa wannan babi suna babu tafsiril islami wa qaulillahi ta'ala fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an dan haka ayar farko ita ce zamu tashi a yau abinda muka karanta a makon da ya gabata farkon karatun wannan babi abinda ya shafi muqaddima ne ta bayanin me ake nufi da تفسير الإسلام ما معنى الإسلام اللغة العربية ما معنى سكما إصطلاح نعم زام تاشي كان وقول الله تعالى فإن حاجوك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الشارع رحمه الله حفظه الله قال وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني هذه الآية فيها في سورة آل عمران هي في محاربة النصارى من أهل نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته في المساجد لمحاجته لمحاجته في المساجد في مسائل نعم في مسائل فلما حاجوه بين الله جل وعلا أن الدين عنده هو الإسلام فقال إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ثم قال بعدها فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني نعم طيب ya ɗauko wannan aya kamar da muka gani a ita ce aya ta ashirin a suratu Ali Imran Allah maɗaukaki yana gaya wa ahalil kitab إن الدين عند الله الإسلام للي الديني أولا ألا شيني الإسلام wannan aya mun karanta ta hadda sharhi da bayani a baya ko a farkon littafin to karkashin wannan ne bayan wannan shine sai Allah madauke faɗi wannan aya da zamu tashi akan ta yau asalin wannan zance ya zo a kamar da yake a sababin nuzul na wannan ayoyi wafdu najran akwai gari ana ce masa najiran yana nan hanyar da wannan sunan ko ana kiransa mantika ce ko mintaka ko province a saudi arabia hanyar ake ana kiransa najiran a bangaren kudancin kasar da can gefen yaman ne kuma lokacin da yahudu da nasara suka yawaita musamman nasara shine tun bayan zamanin annabi isa alaihi salatu wassalam akwai lokacin da aka samu ina kun san kissar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar dangane da wani yaro da yake zuwa wurin wani rahibi ko duk kun karanta na sani a ƙasa ƙasa nan dai a riyadu salihin ko to a garin najran aka yi wannan kissar mutanen ashabul ukhdud da Allah maduke ba mu labari a suratul buruj was-sama'i dhatil buruj wannan duka a garin najran aka yi to waɗannan wuri ne dama da akwai kiristoci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wata rana wasu daga cikin su suka zo su yi wasu tambayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su tabbatar da cewa eh annabi ne to a zuwan da suka yi bayan tattaunawar da suka yi da maganganun da nan dai ba mahallinsa bane da darasin tafsiri ne sai a shiga can wannan din kar mu sake fita daga sharhi kuma a koma sharhin sharhi yawa amma sha Allah wani lokaci za a yi shi a wani darasin da wata munasaba din to a ƙarƙashin wannan ne sai Allah maɗauki yake gaya musu inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm su ahlul kitabi waɗanda aka ba su littafi ba su saba ba sai bayan hujja ta zo musu wato ilimi ya zo musu to bayan wannan ne sai Allah ya ce fa in hajjuka to in suka ja da kai to iya wannan gurin shine malamin yake so ya ɗauko mana shi yasa bai kawo gaba ɗayan siyakin ayar da sababin nuzul da da sauransu ba me Allah maɗauki ke faɗi a wannan wuri fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an idan suka ja da kai su waɗannan baƙi da suka go maka na son ambata mana yana da dai kyau yana da amfani don yana daga cikin abin da ake kafa hujja da shi a zamanin yanzu dangane da zuwan nasara na jiran wannan kisa ta tabbata ta zo a sahihai cewa mutanen najiran sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun masa tambayoyi har aka buƙaci a ƙarshe ai mubahala suka ki suka ce tunda annabi ne in aka yi mubahala da shi mutuwa ake kun san mubahala tsinene ne akan waye mai Allah tsine mai ƙarya to sai da aka kai ga za a yi haka sai suka ji tsoro suka ce ba a yi da annabi in an yi in dai ba kan gaskiya kuke ba to za ku halaka sai suka zare ba a yi ba to amma akwai wani abu da akan faɗi a cikin kissar cewa lokacin da suka zo a lokacin sallar su yayi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah irin tasu kuna jin wannan kisa ana yawan faɗi wannan kisar ta zo a sira da ibn hisham ibn abinan ibn ishaq muhammad ibn ishaq shine ya ruwaito wannan daga muhammad ibn ja'far ibn zubair ibn al-awwam shi kuma ne daga cikin waɗanda suke suka zauna da ƙananan tabi'ai ko shi yana cikin ƙananan tabi'ai riwayar su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mursala ce don haka wannan juz'in na wannan maganar mursal ne bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana cewa sun yi sallah a masallaci din amma dai karɓar su da hikima da haƙuri da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mu'amala mai kyau da su duk wannan daidai ne kuma dama yana daga cikin halin annabawa karɓar baƙi ko da wannan irin addini ne da su yana daga kuma darussan da ake ɗauka a zamanin yanzu wajen kyautata zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba cewa gashi waɗannan mutane sun zo daga garinsu har sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin masallaci aka zauna ko da bai inganta magana sun yi sallar su a cikin masallacin ba amma dai ya karbe su kuma sun zauna kuma an tattauna abubuwan da ba a yi tashin hankali ba don haka darasi ne ga musulmi da wanda ma ba musulmi ba musamman kiristoci cewa musulmi abokan zaman su ne na a zauna lafiya ba abokan fada bane kuma musulunci ya ilmantar da musulmi yadda za a zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda ba musulmi ba bisa adalci bisa kuma wato hanyoyi na kyautatawa yadda za a iya samun da'awa a tsakani Allah samu dace to wannan da kenan me wannan aya take cewa ko me Allah ke cewa a wannan aya fa in hajjuka in sun ja da kai fa qul ka ce da su aslamtu wajhiya lillah ni na miƙa fuskata ga Allah wa man ittaba'an da ni da waɗanda suka bi ni da ni da waɗanda suka bi ni wannan waman ittaba'an ma'tufa ce akan aslamtu aslamtu ai ana waman ittaba'an kadhalika aslamu don haka ba ma'tufi ne akan lafzul jalala ba gashi ya zo dai bayan lafzul jalala bayan sunan Allah ko karka ce فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني كذلك إذا ما تشوى لله ول ولمن اتبعني بهكذا نتين كما أي لله أي أسلمت أنا ومن اتبعني لله هكذا نتين كما كمر فدن الله مدكين آه سورة آه الأنفال سورة الأنفال yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin mana hasbuka Allahu wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin ba a atafin tunda Allah madaukaki nan zancen hasbu ne hasbu kuwa ya tsaya ga Allah shi kadai mana ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbuka Allahu Allah kadai ya ishe ka to in ka ce wa manitta ba aka minal mu'minin ma'atufa ce akan lafzul jalala abu ya ɓaci ma'ana kenan da Allah da waɗanda suka bi ka daga cikin muminai sun ishe ka alhali ku kun ga wannan an sawa Allah tarayya haka yadda abin yake a tauhidance kuma shine daidai hasbukallahu anta wa hasbu manitta ba aka minal mu'minin أي وحسب وحسب وحسب والله تعالى أيضا حسب من اتبعك من المؤمنين Allah ya ishe ka kuma Allah ya ishi masu binka daga cikin mumini me kun fahimci sirrin da ke cikin wannan saboda me hasbu siffa ce ta Allah da take bayanin isarwa wadatarwa gamsarwa dogaro cewa babu wanda zai kare ka sai Allah to don haka dole ka lura a nan kar ka yi atsafin Allah maɗaukaki wani abu akan Allah subhanahu ta'ala sai ya zama kenan muminai ma su ma hasbu ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ba a wannan an fahimci abin da haka yadda wannan waccan take to haka wannan wurin ma ai fa in ja'u fa in hajuka faqul aslamtu ana wa man ittaba'ani lillahi an fahimci abin yawwa wannan kenan to sai ce hadhihi al-aya fi surati ali imran wannan aya ta zo ne a suratu ali imran hiya fi muhajjati nasara ta zo a tambayoyi da jayayya da kiristoci suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli najran alladhina qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam li muhajjatihi fi masaila da suka zo don su ja da shi a wasu mas'aloli falamma hajjuhu yayin da suka ja da shi suka magana da shi su tambaye shi ya bada amsa bayyana Allahu jalla wa ala anna ad-din indahu huwa al-islam sai Allah madauke bayyana musu cewa addini a wurinsa shine musulunci ba zai karbi wani addini ba sai musulunci duk wanda ya mutu a wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karba ba fa qala sai yace inna ad-din inda Allahi al-islam addini a wurin Allah kawai shine musulunci wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm waɗanda aka bai wa littafi ba su saba ba sai bayan ilimi ya zo musu mana da ilimi ya zo sai suka rarraba wasu suka karba wasu suka ki karba kuma dama ɗabi'ar mutane kenan za ga rarrabuwa takan zo ne idan ga gaskiya ta zo sai a ga suwaye za su bi ga hujjoji kuma bayyanannu sai ce sun maƙala ba da hasannan sai Allah ce bayanta fa in hajjuka faƙul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba ya'ani in hajjuka fi hadha ad-din in sun ja da kai a wannan addini wa hadha al-islam a wannan musuluncin alladhi la yarda Allahu jalla wa ala illa iyya wanda Allah ba zai yarda da wani addini ba sai shi wa hajjuka fi qabuli ma hum alayhi min ad-din al-muharraf kuma suka ja da kai akan cewa za a karbi addinin da suke kai wannan jirkitaccen ibadatu isa shine bautar annabi isa wa atiqadi annahu ibnu lillah da kuma kudurtar da suke cewa dan Allah ne shi a'udhu billah faqul to kace da su mu'linan lahum kana mai bayyana musu aslamtu wajhiya lillahi ni fa na miƙa fuskata ga Allah idan ku ba ku karɓa ba to ni na fuska na miƙa fuskata ga Allah wa man ittaba'ani haka nan wanda suke tare da ni sawa'un sahabbai ake nufi a wancan lokaci ko kuma duk wanda ya bi har zuwa tashin alkiyama wannan kuma shine a'am aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani yace wa hadhihi aljumla aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an ya'ni dakhaltu fil islam to wannan shine dalilin kawo wannan aya a wannan guri yawwa دخلت في الإسلام الذي وصفت لكم أنا ومن اتبعني wato ni na shiga musuluncin nan da na siffanta muku ni da waɗanda suka bi ni mana duk wanda suka bi ni da ni da su to mun shiga musulunci musulunci kuma shine ibadatullahi ala shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani shine al-islamul khas yawa mi kauya da bautawa Allah da yarda da labaransa da karɓar umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ƙarƙashin shari'ar muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan sai ake nufi da musulmi wanda kuwa ya ce ya yarda da Allah amma ya ƙi yarda da Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a zamanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta an fahimci nan ko da da can ya bi annabi Isa ko ya bi annabi Musa idan bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabin ƙarshe to ya zama ya kafirce wa Allah bai yarda da saƙon da annabi Musa da Isa ma suka zo da shi ba wannan shine gaskiya to sai ya ce wa aslamtu abinda ake nufi da aslamtu yani da khaltu fil islam wa raditu al islam kuma na yadda da musulunci na shiga musulunci na yadda da shi wa abbara huna bil wajhi in mun lura za mu ga cewa yayi amfani da lafazin al wajh aslamtu wajhiya na miƙa fuskata fi qawlihi aslamtu wajhiya li anna al wajha dan me yasa ya ware fuska ya faɗa bai ce na miƙa kaina ba bai ce na miƙa jikina ba na farko yace li'anna alwajha huwa ashraful a'dha'i domin fuska a cikin bangarorin jikin mutum da gabubbansa ita ce mafi daraja ko ba haka bane wanne bangare na jikinmu muke sawa a ƙasa don nuna matuƙar bauta ga Allah maɗaukaki shine fuska shi yasa sujada ba a yin ta ga kowa sai Allah saboda fuskar musulmi daraja ce da ita ba a ɗora ta a goshi a gaida kowa a yi masa bauta in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala saboda darajar fuska to shine dalilin da ya sake faɗi li'anna alwajha huwa ashraful a'dha'i wal arabu larabawa kuwa tutliqu alwajha in suka sukan yi amfani da lafazin alwajh shine ma'anan itlaq ma'ana sukan saki kalmar su amfani da ita wa turidu jami'al jawarihi abin da suke nufi kuma dukkan gaɓuɓɓa saboda sun faɗi mafi daraja ne don ya nuni zuwa ga sauran masu bin sa ne wa jami'ul a'dha'i fil insani haka ne ko yawa da kuma dukkanin bangarorin jiki na mutum idza qala in yace aslamtu wajhiya na miƙa fuskata fa yakunu al muradu huna sai ya zama abin da yake nufi a nan aslamtu wajhi yani aslamtu alwajha wal qalba wal jawariha wal iradata wal qasda lillahi jalla wa ala wahdahu abin da ake nufi da aslamtu wajhi kenan na miƙa fuskata na miƙa zuciyata na miƙa gaɓuɓɓa na baki ɗaya shi sa Allah maɗauki ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada malamai suka ce daga cikin ma'anonin masajid lafazin masajid ya ci ana nufin masallatai ko jam'in masallaci akwai kuma masajid ana nufin a'dha'is sujud bangarorin jiki da ake sujada da su don haka tunda na Allah ne to kar a yi bauta ga kowa da su sai Allah to sai ce a nan gaba ɗayansu su ake nufi wal irada kai har iradar zuciyarka zamanka musulmi shine ka yadda da duk manufarka da kake so a zuciya to ka miƙa ta ta dace da abin da Allah yake so a lokacin za ka zama musulmi idan zuciyarka tana son wani abu daban musulunci yana son wani abu daban kuma ka bi abin da zuciyarka take so ka bar abin da Allah yake so to ya zama baka miƙa wuya yadda ya kamata akwai matsala a musuluncinka dole ka karbi labarin Allah duk gaskiya ne umarnin Allah duk gaskiya ne ya fi na kowa gaskiya hannun Allah kuma duk gaskiya ne ka hannu in ya ce maka ka yi to wannan ya fi maka amfani in ya ce maka ka bari to wannan yin maslaha ce barin maslaha ce gare ka yin kuma cuta ce gare ka duk abin da aka ce ka bari to in ka yarda da waɗannan abubuwa to a lokacin musulunci ya shiga zuciyarka yakan kama Allah ya ƙara ilmantar da mu walƙas hakanan da nufi dukkaninsu lillahi su zama ga Allah jalla wa'ala ka fahimci yanzu ma'anar musulunci kun ga magana tana ƙara fitowa cewa musulunci ba haka kawai maganar sunan ba ne ka ce ni musulmi ne shi sa za ka mamaki wani shi a shi kenan ai sai ya ta aikata abubuwa in an ce wani me yasa kai haka to ai mu ma ai musulmin ne dai ma'ana eh to kai ma musulmi ne to amma kuma ai musulunci daban kai daban ko yau ba duk abin da kai shine musulunci ba amma so ake dama duk abin da kai din ya zama musulunci kai abin da musulunci ya zo da shi shine sai ya zama cewa ka aikata musulunci amma so ake kai din ka zama mai bi ne ga musulunci ba musulunci ne zai bi ka ba an fahimci me nake nufi wani lokacin wani mutum wani mutum kane masa nasiha ko wasu mutane akwai mutane da yawa kana faɗakar da shi akan wani abu ko yana sai ce to ba ga ƙasa kaza ba ana yin kaza su ma suna ai su ma musulmi ne su ma kuma ba ana kaza ba dan me munan sai ku dame mu sai mun yi kaza to ai ba a hujja da ƙasashe yau duk wata ƙasa a duniya ba a kafa hujja da ita a matsayin duk abin da ta yi shine mai tsarki ko shine ainihin abin da Allah yake so tunda muna da ka'idar a hannunmu ita ce me dokar ta Allah maganar Allah da maganar manzon Allah suna ita ce ma'auni Allah ya sa duka mu dace da bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi na musulunci yace a lillahi jalla wa ala wahdahu zai zama ga Allah madaukaki shi kadai kar a hada shi da kowa a wannan wa man ittaba'ani kadhalika faqad aslama wanda ya bi ni ma shi ma haka shi ma ya miƙa wuya ya sallama ya miƙa fuskarsa fa idan don haka yakunu huna أطلق الوجه لشرفه أن يأمفاني ده لفظ فسكاني سبو ده درجة فسكاني إسلام جميع والمراد إسلام جميع الأعضاء أبن أكي نفي شيني ميك دكان قبوبة دك قبوبة أميك أسوزوا الله والإرادات da kuma dukkanin irada duk manufarka ka mai da ita tabi musulunci kar ka bari musulunci shi zai bi manufarka Allah sa mun gane waɗannan abubuwa kai ƙoƙari in kana da wata manufa da wani abu da kake so da wani abu da kake girmamawa to ka sa shi ya zama a layin abin da Allah yake so ka so wannan abu shi yasa ake son me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ba zai samu halawatul iman ba sai ya zama yana son Allah sama da komai sannan yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowa ko sannan kuma ya so duk wanda zai so to ya so shi don Allah duk wanda zai ki ya ki shi don Allah ka ki mutum saboda baya son Allah baya son abin da Allah yake so ka so mutum saboda yana son Allah yana son abin da Allah yake so in kai haka to shine ka zama a mutumin kirki ka zama musulmi na kwarai kuma ka samu imani amma in ya zama kana son mutum ne saboda ya baka abin duniya to wannan ba don Allah ne an fahimci abin ka so mutum saboda Allah kar ka so shi saboda ya baka kar ka so shi kar ka ki shi kuma saboda me ya hana ka amma ka so shi don mai son Allah ne ka ki shi saboda ya kyamaci abin da Allah yake so to a lokacin sai ka zama min ahlillahi abin yana da wahala ko ko ba haka bane shi yasa malaman aqida suke cewa in kana wa mutane hukunci da duk abin da ka sani na aqida to sai kai tafi da mutane daga addini amma dama sassautawa ake abin mutane da karantarwa da ilmantarwa amma in ba haka ba wani abun in ka ce sai ka duk wannan detail din da tafasil sai kowa ya hango shi ya yarda da shi a lokaci guda to sai a ta samun matsaloli amma dai a ja mutane a hankali a ilmantar amma dai mizanin da zaka faɗa shine wannan cewa musuluncin ka gangariya ya zama musulunci wala sai ka samu wannan abun a zuciyarka shi yasa ba za ka kwatanta irin musuluncin mu da na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yanzu gashi nan muna musuluncin amma ana ta dauki daidai a musulunci ko ba ka dauki daidai ka dauki wannan ka ce eh wannan yayi mun wannan bai mun ba wannan har ka gane mutum nasiha a wani abu wace an ce dai na aske gemu sai ce ai to ai sunnonin ne da yawa in muka bar wannan ai muna yin wata wannan kalma ce da bai kamata ta fita daga bakin mumini ba duk abin da aka ce kai in za ka iya kai in za ka kasa yi saboda wani dalili to ba sai ka faɗa ba Allah baya san irin wannan karan tsayen haka mai uzuri kuma duk Allah ya san shi kai kuma in wa'azi kake akan gemu ko wani abu to ka kyautata wa kowa zato ba duk wanda ka gan shi ba gemu bane kuma zaka ce maƙiyin sunna yawwa la Allah yana da wani sababi da kai baka sani ba ma'aikacin tsaro ne yana da wani larari yana da wata larura ko haka Allah ya halicce shi tunda ba tare da shi kake ba duk baka sani ba ko ba haka bane akwai kowa kuma yana tare da uzurinsa amma ka tsaya iya faɗakarwarka Allah ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka kwadaitar bal ta kwadaitarwa ma da gaya wa mutane alheran abun da fa'idojin da ake samu da lafiya da sauransu duk sai kaga ka ci nasara akai Allah ya ce mu ina tuna a littafan yahudawa talmud har rubuta suka yi haramun ne aske gemu a gun yahudu munan mun ɗauka yahudawa ba sa ajiye gemu sai gashin baki kuma haka bane amma a littafansu yana cikin wajibci da kuma a ajiye gemu kuma haramun ne a aske shi har wata fa'ido wannan gwamnati malamin su ya kawo wasu fa'idoji na ajiye gemu da cututtukan da ake samu an aske shi duka a cikin littafansu Allah kyauta to wannan kawai misali na bayar gemu ma karamin abu ne a cikin manyan abubuwan addini ga lamarin aƙida da tauhidi mutum yana yin wani abu na al'adar da akwai shirka a ciki mutum yana yin abin da ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid'o'i iri iri waɗannan su suka fi muhimmancin mutum ya kaurace musu ya tsaya akan abin da Allah madauki ya yarda da shi kuma musuluncinsa ya zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah taimake mu sannan sai ce fa idan yakunu huna utliqa alwajh li sharafihi wal muradu islamu jami' al a'dha'i wal iradati wal qalbi ila akhirih ولهذا في غير ما آية في القرآن آيوي ديوا سكين القرآن ذكر إسلام الوجه لله أن أنبتي ميك فسكا الله وأثني على من يسلم man yuslimu wajhahu lillah wa huwa muhsin Allah ya yabawa wanda ya mika fuskarsa ga Allah kuma yayi kyautatawa a cikin aikinsa ka qaulihi jalla wa ala kama fadin Allah madauki dake cewa bala man aslama wajhahu lillah a gani aslama wajhahu lillah wa ka qaulihi wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa kaga shi ma Allah maɗauki ya faɗi wannan miƙa fuska tare da mai kyautatawa wannan duk abin yabo ne wa ka qaulin lahi jalla wa ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa taba'a millata ibrahim hanifa wa takhadha Allah ibrahima khalila duk waɗannan ayoyi suna nuna muhimmancin miƙa fuska tare kuma da wato kyautatawa me yasa aka biyo lafazin miƙa fuskar tare da kyautatawa wani zai iya miƙa fuskar ba tare da ikhlasi ba ko shi yasa aka faɗi wannan abu don haka ka miƙa taka fuskar tare da ikhlasi tare da kyautatawa don mai ma'anar ihsani dama da manzon Allah sallallahu alaihi ya fassara an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine kimmar mutum ya zama mutumin kirki ya zama a kowane lokaci nasa yana tunanin Allah fa ya san meye a zuciyarsa ya san me yake da yatsunsa ya san me yake da hannunsa ya san me yake da kafafunsa duk abin da ke tunani Allah ya san shi yana son kaza baya so duk Allah ya sani yanzu zaka iya zama da mutum ana tattauna da shi kana tare da mu yana tare da mu muna kan kaza muna kan kaza amma a zuciyarsa Allah ba wannan bane can a ƙasa yana wani abu daban a ɓoye ko yana aiki da wasu mutanen daban wani abu kuma suke ƙoƙari su rusa ma na manufar abin da kuke tare da shi ana yi wannan ko ba a yi to ya ji cewa Allah ya san wannan abu ba a ɓoye wa Allah komai duk inda ka ɓoye wa ɗan adam wani abu to ba ka ɓoye wa Allah kuma watan wata rana sai ya bayyana watan wata rana duk in mutum munafiki ne yana munafinci bai yadda da wani abu na musulunci gaba ɗaya ba akwai yana da wani ƙaiƙayi a zuci Allah baya barin sa sautaran sai ya bayyana haka ka ji tsoro ka ce aslamta waje haka lillah to ka zama da me da ihsani kai don Allah ka kyautata ka san cewa Allah maduki yana ganin ka ko ga zalika min al-ayat akwai ayoyi da yawa yace wa islamu al-wajhi lillahi jalla wa ala fihi fa'ida to akwai fa'ida ta mika fuska din nan ga Allah يعني التعبير بالوجه da aka yi amfani da lafazin alwaji aka ce a miƙa fuska ga Allah fa'idar daga cikinta shine anna man aslama alwajha ga misali kuma mai kyau ne wannan misali mu saurare shi cewa duk wanda ya miƙa fuskarsa dama mai ma'anan aslama ka miƙa shi yasa wani ake ta'abiri da ya miƙa wuya bahaushe ya ce ya miƙa wuya domin za ka miƙa fuska to za ta tafi dama tare da wuya a lokacin da ka miƙa fuska ya ce fa'innahu la yaltafitu amman tawajjaha ilayhi ayyaltifati idan mutum ya miƙa fuskarsa ya yi tarkizi a wani wuri ya mai da hankalinsa ga wani wuri to ai ba zai iya sauraron ba zai iya waiwaye ya kalli wani abun ba kuma a lokaci guda ko yanzu misali a ce ɗaki ne sai aka ce ga windo ka leƙa cikin da fuskarka ka miƙa wuyanka da fuskarka cikin wannan ɗakin in wani ya zo yana magana ta bayanka ko damanka ko hagunka za ka iya fuskantarsa ba ka iya fuskantarsa don haka ma'anar ka miƙa fuskarka akwai maganar tauhidi a ciki ka miƙa ta ga Allah yadda wani ba zai samu rabo ba ko wani ya zo ya tsaya a gaban ka to ba ta shi kake ba Allah da ya ce ka fuskanto to shi kaɗai kake fuskanta kuma shi kaɗai kake sauraro shi kaɗai kake kallo shi ne abin da yake nufi anan akwai wani sirri a ciki akwai fa'ida a ciki yace li annal wajha huwa mahallu tarkiz domin fuska ita ce bigiran mai da hankali shine tarkizi in mutum aka ce ya fuskanci abu yanzu ko gaisawa kake ai nan a nan mun bada misali ko idan kana gaisawa da mutane ai alamar girmamawa ita ce lokacin da mutum ya zo gaban ka kuna gaisawa to sai ka miƙa masa hannu kuma kana kallonsa akwai rashin girmamawa kuna gaisawa da mutane wannan ya zo ka miƙa ka gaishe shi na'am assalamu alaikum sai ya wuce wannan ma ya zo sai wani ya zo lokacin da ka miƙa masa hannu kuma sai ka kau da kanka kana kallon wani anan ka girmama shi ko baka girmama shi ba girmama don haka wannan sanya fuska din maqsudi ne fadanta ba haka ko Allah ya faɗi fuskar kawai don misali ba a'a yana da manufa cewa duk mutumin da ya sa fuskarsa a wani wuri aka ce nan take fuskanta to kuma hankalinsa ba zai jawo zuwa ga wani abin daban ba haka Allah kawai zai kalla ba zai kalli wani ba ko abun bauta ko kuma wani abun janye hankali da ɗauke hankali wa mahallu al'alati kuma shine mahallin dukkan abubuwan aiki duk abin da ka yi amfani da shi to sai kana gani za ka iya ɗaukowa ka yi amfani da shi in a can ɗinka ba nan yake ba to ba za ka iya amfani da shi ba sai ce wa mahallul hawas haka nan kuma shine mahallin abubuwan ji mafi yawan abubuwan da muke samun ilimi ta hanyar su a ina suke mafiyansu a fuska suke ɗaya ne kawai yake a hannu Allah sanya ya tarkizinsa a yatsu abin da ya shafi filin amma kaga da gani ko da ji da ɗanɗano da sansano duk guda hudun nan aina suke duk a fuska suke ɗaya ne Allah sanya mana kuma tare da cewa shi ɗin ma akwai shi a kan za a iya jinsa amma dai abin nan cells ɗin da suke filin sun fi ƙarfi sun fi tsanani a gefen yatsun mutum a hannunsa zai taɓa kuma zai iya bada labari ya ji zafi ya ji sanyi kaga akwai wani ɓangaren jikinka yana jin sanyi amma in ka sa yatsan ka fi jin ka bada labarin fiye da in ba yatsan kasa ba haka ne ko baka ba masu ilimin abu ina jin haka abin ke ko bai don haka mafi yawan abin da ake so na samun ilimi a fuska yake Daka duk wanda ka miƙa masa fuska to ka ba shi dukkan attention ɗinka ka sau ka miƙa masa wuya ga ni sai yadda kai da ni da ji na da gani na da sauraro na da ɗanɗano na ya Allah na miƙa maka sai abin da kai to wannan shine me shine al-islam ka miƙa wa Allah da jinka da ganinka ba za ka ji komai ba sai alheri ba za ka ga komai ba sai alheri ba za ka faɗi komai da harshenka ba sai alheri ba za ka ci komai ba sai alheri ba za ka sansani komai ba sai alheri kaga musulunci gaba daya tattaro duk rayuwarka ba iya kawai ka ce la ilaha illa muhammadu rasulullah ni musulmi ne ka tsaya allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum rahmatullah ba shi kadai bane shi yasa malamai suke cewa musulunci gaba daya rayuwa ne ya haɗe komai naka in dai har za a gaya maka abin da za ka shiga ban ɗaki ka faɗa da ladabinsa fitowa daga banɗaki ga abin da za a ce tarbiyyar 'ya'yanka ilmantar da su kula da iyalinka iyali aure ba ana yi ne kawai don a zauna da mace a ji daɗi a haihu ba wannan ne makasudi ba gaba ɗaya a taru da kai da ita ku bauta wa Allah bautar Allah aka shigo to duk wannan in ka ɗauke shi sai ga rayuwarka ba abin da zaka fitar a cikin musulunci komai naka a cikin al-islam yake aslamtu wajhi ai aslamtu hayati kullaha lillah Allah ya samu dace to sai sai fa innahu wa mahallul awasi fa idza aslama alwajha dan haka idan mutum ya mika fuskarsa ya sallama ta wa tawajjaha bihi yi amfani da ita wajen fuskantar abin da zai fuskanta fa innahu la yaltafitu bi badanihi zaka ga ba zai waigo da jikinsa ba inda hankalinsa yake anan yake wani sai kaga an taba jikinsa ma bai ji ba saboda ba anan hankalin yake kun san kissar Mus'ab Mus'ab ne ko Ibn Zubair lokacin da ya ji ciwo za a yanke kafa kuma lokacin babu banji kun san banji anesthesia shine ake ce ma banji da larabci ai ina jin hausawa ma sun dauko ya zuki banjo to banju daga nan aka dauko to larabci ne yawwa idan mutum ya sha sai hankalinsa ya zama cewa baya jin abin da ake yi jikinsa baya ji to wata rana da ba shi da lafiya za a yanke kafa aka tambaye shi yanzu ya za a yi sai ce a bari sai ya shiga sallah ishi shi in ya shiga sallah to duk abin da ake a kewansa bai san me ake ba ko me ake bai san da shi ba in dai yana gaban ubangiji yana karanta alkur'ani yana sallah yana ruku'u da sujada to komai aka yi masa bai ji ba dan Allah zaka hada irin wannan da sallar mutum yanzu sauro sai ta dai maka hankali ko da ke sauro ka ce saboda malaria kake tsoron sa ko wani abun ma da baya cutarwa kawai da ka ga motsi a gaban ka kiyashi sai ka ga ya hana ka hankalin ka mai da hankali kai tarkizi a sallah kana tunanin abu kaza zai cuce ka abu kaza zai cuce ka to amma su ka ga yadda suke a yanke kafa kuma babu banci haka aka yanke kafa da zafi kai ka ɗauka kai ne yanzu ya tsanka ba kafa ba za a yanke a guntule saboda ya riɓe shi ma kafa ce ta riɓe aka yanke aka guntule yana sallah sai da aka gama ya san me ake yi dan Allah yanzu wace irin sallah ce wannan waye a cikin mu zai iya wannan sallah shi yasa wallahi ku daina rena sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin sanin su ne yasa zaka ji mutum har zai bari ya zauna ma a inda ake hirar da ake zagin su ko da shi ba ciki Allah tsare mu to mu je sai ki cewa ومحل الأواصف إذا أسلم الوجه وتوجه به فإنه لا يلتفت ببدنه ولا بقلبه وزي جوية دزوتي يسبا كو دجكنسا ولا بإرادته كو دمنفسا منفسا دكتنا تعالى دا الله وقصده هكا نفين سدي عن الله عز وجل بزي جوية ييوي وييبر الله با أي دا كنيا ما شيسا دا ما سو ودن تم من ينباين الله كوي هقولي مساكي كو ما كان صلى sahabban manzan Allah sallallahu da suka fuskanci manufar da take cikin sallah manzan Allah sallallahu alaihi ya gaya musu su suka ji da kunnan su daga bakin manzan Allah ya ce innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa sahabbai sun fahimci wannan abu shi sa ba sa zance ba sa surutu ba sa tunanin komai sai Allah madaukaki a gaban su mu yanzu sai ka samu mutum an gayyace shi shaida kawai ba shi ne mai laifi ba shaida aka kira shi gaban alkali an sa shi a kutun alkali na kafa shaida sai ka ga yana makyarkita ya firgita a gaban alkali ko a gaban wani shugaba misali sai ga mutum yana rawar jiki amma yana gaban ubangiji ya ce Allahu akbar gashi fa ya yadda Allahu akbar min kulli shay'in amma kuma ina hankalin ba irin wannan ba ba irin wannan tunani yake ba ya su tabo wannan ya so sanan ya gyara nan a daga ana lissafa abubuwa ka kalli yan Najeriya sun je haji ta kallon fitilu ana sallah a masallaci Allah kyauta mana alhamdulillah ba su kan yan Najeriya muke ba yan Najeriya suna cikin mutane masu ilimi in ka kwatanta su da wasu alhamdulillah ana kokari to amma kuma aka samu na ƙauyuka din wanda ba su yi karatun ba ana samun irin wannan abun yana cikin abin da ya kamata a mai da hankali wajen ilmantar da mutane a kansa Allah ya sare mana to sai yake cewa fa'idan fi qaulihi jalla wa ala fadin Allah maduki da ce faqul aslamtu wajhiya lillah fihi a'zamu listislami lillahi jalla wa ala wannan maganar a cikinta akwai mafi girman miƙa wuya ga Allah istislamul wajhi na farko miƙa fuska tawajjuhan ta ɓangaren mafuskanta wan qiyadan wa ta'atan da kuma jawuwa da da'a ka miƙa wuya ga Allah ka miƙa fuskar ka ka fuskance shi in ka fuskance shi baka kallon kowa wan qiyadan shi kake wa da'a ka jawu zuwa gare shi kuma shi kake wa da'a wastislamul jawarihi sannan a cikinsu kuma akwai miƙa wuya ko miƙa gaɓuɓɓa baki ɗaya fisti imali hafi ma amara Allahu jalla wa ala bihi kuma sannan ka miƙa dukkan gaɓuɓɓan jikinka wajen amfani da su cikin abin da Allah ya bada umarni a yi ka miƙa hannayenka da goshinka da hancinka wajen sujada ga Allah da gwiwarka da ƙafafunka saboda Allah maɗauki ya ce ai sujada kar ya zama kana sujada kane wa Allah rowar hancinka ba kai islami yadda ya kamata akwai wanda suke sujada ya ɗone ko a ɗan ɗona haka hancin kuma yana sama sujada ba ta yi ba in ji malamai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan kasusuwan nan ko gaɓuɓɓa ɓangarori guda bakwai da fuska in an ce fuska kuma ana nufin goshi da hanci biyu in ka lissafa su za ka ga takwas fuska da tafukan hannaye da kuma gwiwoyi da kuma a tsarafu a sabi ilkadamai da gefe wato da yatsun kafafu su biyu in ga mun samu biyu gwiwoyi biyu hudu tafin hannu nawa shida yauwa fuska gaba ɗaya sai a ce bakwai to a fuskar kuma abu biyu sai an same su da goshi da hanci ba duk wanda ya sujada hancinsa bai taba ƙasa ba babu sujada don haka waɗannan abubuwan su ma ka ji cewa na Allah ne ka bashi kansa waye halice su ne Allah ne don haka ka miƙa wa Allah kayansa a lokacin da ka risina ka shimfiɗe baki ɗaya a gabansa ka mai da kanka gaba ɗaya nasa dama nasa ne sai da ya da kai kuma ka risina ka yi tasbihi ka ƙasƙanta ka nuna shi ne sama kai ne ƙasa Allah ya ƙara mana ubudiyya a zukatanmu da kuma gaɓuɓɓan sai ce wasu islamul qalbi fil qasdi da kuma zuciya ita ma ta miƙa wuya wajen manufa kar Allah yana da wata manufa ya ce ita yake so kai a zuciyarka baka so an ce abu kaza haramun ne ka zauna har kana sujada kana tunanin hanyar da zaka kauce wa wannan haram a tuno hila a tuno hila a ce dai aje a tambayi wani malamin sai ce ai shi ma haka yace sai a ce tambayo wani ai shi ma haka yace sai a ce tambayo wani mai dan sauki sauki muna yi wannan ko ba mai sahabban manzan Allah sama ba sa irin wannan daga an ce manzan Allah sama ce kaza za a yi to shikenan a cikin su fa aka samu wanda ya ce a bashi izini ya kashe mahaifinsa saboda mahaifin ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bin Allah da bin manzan Allah sama ba fa abun wasa bane ba wani abu ne in kaga dama ka yi ba islam din shine ka miƙa dukkan da zuciyarka da gaɓuɓɓan sai abin da Allah yake so ai dai mun fahimci yanzu abin da yake nufi to sai ce wasu islamul qalbi fil qasdi wal iradati wa Allah yaltafita anil ikhlasi kada mutum ya waiga ya bar ya juya ya bar ikhlasi wa an talabillahi jalla wa ala ayyal tifatin kai ya juya kowanne irin waiwaye kada yayi ya bar Allah banda waiwaye wannan ba zancen sallah kawai ba a zancen komai na rayuwarka ya zama Allah kawai ka sa a gaba Allah ka dogara da shi tawakkulan wa fiqatan wa imanan duk abin da zaka yi kai imani da Allah ka gamsu Allah ya isa maka komai in aka ce Allah ya isa din nan to Allah ya isa ka gamsu Allah ya isa babu wani kuma da ya isa sannan ka miƙa wuya komai kar ka yi waiwaye kamar misalin da ma ya su kun ga dai gaisawa ake yanzu dan Allah wane ne zai je gaban shugaba ka zo gaida misali sarki mai martaba ka zo gaida shi kuna gaisawa kuma sai ka waiga kana magana da wani akwai girmamawa gare shi wani shugaba ne zai ji daɗin wannan abu ko kai in aka yi maka in wani koda daidai da kai ne yake in kai ba za ka ji in yi maka ba za ka ji daɗi ba ko to ballantana wanda yake sama da kai to kuma ka tuno ubangijin da ya halicce ka a gabansa kake ka ce shi yafi kowa Allahu akbar ka fara karatu kana masa zance manzon Allah sallallahu kuma ya gaya mana cewa innal musallimina yunaji rabbahu ya kawo mana wani sirri kuma ya ce Allah yana magana da bawansa yayin da ya ce alhamdulillah akwai amsar da Allah ke bashi to dan Allah lokacin da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana maka amsa cewa bawana ya yaba mini kai kuma kana wani abu ai kaga baka kyauta ba bai kamata ka waiga ka kalli sama ka ɗauko nan ka so nan ka abugo maka waya ka buɗa ka ɗauka ka gyara ka mayar aljihu duka Allah kuma yana yana ce maka afna alayya abdi kun hararo abun Allah ya kyauta mana to sai yake cewa har yanzu ina ne a qala to sai ce wa mani taba'an ni da wanda suka bi ni ai mani taba'ani sawa'an sawa'un kanu min as-sahabati am mani taba'a alaihi a muhammadan alaihi salatu wassalam mimman ja'a ba'dahum ila qiyamis sa'a wannan wa mani taba'ani din ko sahabbai ko kuma duk ma wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin waɗanda suka zo bayan sahabbai har zuwa tashin kiyama فإنهم أيضا أسلموا وجوههم domin su ma sun miƙa fuskokinsu dukkan mu nan mun miƙa fuskokinmu ga Allah mun yarda da shi shine ubangijinmu shine abin bautarmu kuma shi muke wa sallah shi muke wa azumi da komai da komai to mu ma muna cikin umanit taba'i malamai suna cewa ittiba'i menene ma'anar ittiba'i ittiba'i akwai ma'ana ta usulul fiqh da malamai suke magana akan ittiba'i fi muqabili taglidi in ana magana akan taglidi akwai kuma kishiyarsa shine ittiba'i ittiba'i shine ka bi ra'ayin wani tare da sanin hujjarsa da karɓar hujjar to wannan shi ake ce ma ittiba'i ka bi wani ka fahimci hujjarsa ka yi aiki da ita taklidi kuma shine ka bi ra'ayin wani ba tare da ka san hujjarsa ba kawai saboda yawa ne yayi kai ma kai wani shi ake kira taklidi to ba wannan nake so in magana wannan alittafin usulul fiqh ake magana sa ittiba'i dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar da malam Uthaymeen ke cewa in aka ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda kake daukar maganar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce ka dauke ta irin yadda in an ce maka qala Allahu azza wa jalla in an ce maka qala Allahu azza wa jalla kana da kokonto to in an ce maka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma kar kai kokonto kuma kai aiki da wannan hadisi shine ka zama cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce maka fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma ka miƙa wuya ka gamsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza kuma da ƙudurin zuciyarka da maganarka ta baki da aikinka na gabubba dukkan su su zama suna tafiya daidai da abin da manzan Allah sallallahu alaihi yake so a yi to shine ka zama mai bin manzan Allah sallallahu alaihi kada ka bari ka faɗa ko ka ƙudurta ko ka aikata wani abu sannan bayan ka aikata ka tafi yawo cikin ƙur'ani da hadisai kana neman masa hujja kun gane zancen nan ko ba gane ba ma'ana kar kai wata bid'a sannan sai ka aikata bid'an ne ka zo kana koko ana kokowa da kai akan hujja kun gane zance ne ko ba gane ba ma'ana ka tsaya iya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to kai ma nan zaka tsaya kada ka aikata wani abu sai abin da yace a bauta wa Allah da shi a bangaren abin da ya shafi halal da haram wannan ba ba nan ake zance ba halal da haram abin da Allah ya faɗa halal haram ne a kauce masa a bangaren mu'amaloli komai halal ne amma a ibada ka kiyayi karka bauta wa Allah da wani abu sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a wannan watannin ko wannan watan da muke ciki ana cikin watan maulidi ko mutane da yawa duk an shagala da harkar maulidi shine lokacin za a yi ta tattaunawa akan hujjojin maulidi babu mu kaza da kaza da kaza ai ta kokawa sai ya wuce kuma shikenan sai a yi shiru sai ya kewayo kuma sai a sake dawa da debate akan maulidi da makaman da wannan da makamantansu da wasu zikirori da meye ya kamata ka warkar da zuciyarka a matsayinka na musulmi in dai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka yadda da iya abin da Allah ya ce a yi nan ibada to ka tsaya iya nan duk abin da bai zo da shi a matsayin ibada ba kar ka fi shi san Allah don ko kayi ba za ka fi shi ba akwai wanda ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam san Allah akwai wanda ya fi sahabbai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya san haihuwarsa ko bai san haihuwarsa ba ya rayu a maka shekara goma sha uku a madina shekara goma ya rasu a shekara ta sha ɗaya a shekarun nan ashirin da uku na annabta bai taɓa wata rana rabiul awwal ya zo ya ce to ya jama'a sai a zo yau za mu kwana muna karatu saboda ranar haihuwa ta ce wallahi tallahi manzan Allah sama bai taɓa wannan abu sai na abubakar shekara biyunsa haka suka ƙare bai taɓa tara su sayyidina umar da Umar da Uthman da Ali yace ku zo mu zagaye yau a bata dare ko a gyara dare a tsayuwar dare kowa ya haɗo ‘ya'yansa kowa ya abinci da kaji da langa a taho a yi uniform a taho za a yi maulidi ba a taɓa yin wannan abin ba wallahi ba su yi ba kuma ba na jin in ka ce musu in ba su yi maulidi ba ba sa san annabi to gaskiya baka kyauta musu ba don wallahi babu wanda ya kai su san manzan Allah sallallahu wasallam ko akwai akwai wanda ya kai abubakar san manzan Allah sallallahu wasallam tuhuma ce a gare su ka ce tun da bas in ka zo ka sa wannan ka'ida cewa duk wanda bai ba baya san manzan Allah to wallahi ka ka dauko rigima domin wannan abun fa ba wai zancen abubakar da umar ba da Uthman da Aliyu Uthman shekara goma sha biyu yana shugabanci ba a taɓa maulidi ba sai na aliyu shekara biyar ba a taɓa yi ba hassan wata shida mu'awiya shekara ashirin duk ba a taɓa yi ba haka aka biyo sauran banu umayya suka ƙare banul abbas suka yi ta yi sai a ƙarni na shida fa shekara ta ɗari shida ta musulunci ta hijira aka samu wani daga cikin sarakunan shi'a a daular ubaidiyya a misra ya ga mutane suna biki na kirsimaci kiristoci zai ce wannan mai suke ai bikin kirsimaci suke yi me kirsimaci aka biya masa sai ce to ai ya kamata mu ma mu na annabin mu ai ya fi annabi isa shikenan sai a ce kawo kun gaskiya ne fa ya fi annabi isa i ya fi annabi isa to amma mu ba addinin mu bane ai haka shikenan daga ranar wannan mutumin ya fara shikenan fa aka ɗauki wannan abun har yanzu amma yanzu akwai inda za ka je ka ce wannan abun ba kyau la'alla sai da duka ko jifa za ka fito abubuwa sun canza ko ba su canza ba musulunci an hautsuna shi ko ba a hautsuna shi ba to ai haƙuri da mutane ai haƙuri in jahilci ya yi jahilci dama haka bai ke kai kuma a matsayinka na likita kana buƙatar bi a hankali wajen maganin waɗannan abubuwa da ilmantarwa da jan hankali da roƙo da nasiha da hakan dai ake amma dai kar a kasa faɗa eh faɗar dai a faɗa amma ya amfani da lafazi mai kyau kar ka bari a tuhume ka da cewa kai makiyin manzon Allah din ko kai abin da shine san manzon Allah din a aikace daidai amma kuma ya zama cewa da lafazi mai kyau zaka ilmantar da mutane a hana su waɗannan abubuwa ya'yan uwa muna da aiki sosai wallahi in kuka ga yadda waɗannan abubuwan da sun yi sauki amma yanzu kamar wani abu ya faru ba mu san me ba sai ban kaɗo su ake malaman islamiyya ko akwai wasu mutane da suke musu barbara a kowane gari yanzu an taso da abin da wani ƙarfi da matsawa yara ku ga duk azabar da ake sha a kuɗin makaranta fa da ta islamiyya da ta boko amma iyaye za su yi ɗinki za a sai kaji za a ɗoro da langa da waye a taho kuma ana cikin wannan wahala to in ba aƙida ba ba mai sa mutum ya wannan abu to ta ina abin yake akwai buƙatar ɗaliban ilimi da Allah a sake zage dantse sosai wajen da'awa da ilmantarwa da faɗakarwa kuma a ja hankali har yanzu kuma don Allah mu nuna sunna a aikace in ka kyamaci bid'a to don Allah a ganka kana yin sunna sunna a zikiri sunna a hali mai kyau sunna a iya mu'amala sunna a riƙon amana duk wannan zai sa waɗanda suke ga kun ce musu suna bid'a su kuma su yadda sunnar kuke yi ko ba haka bane amma kar ai mu'amala da kai an cinye wannan an cinye wannan an karbi bashi ba a biya ba an yi waye an yi wannan an abubuwan ba su da daɗi mu gyara halayenmu kuma mu gyara maganar mu insha Allah za mu ci nasara gaskiya guda ɗaya ce kuma tana Qur'ani da hadisi amma muna buƙatar mu gyara abubuwan mu na mu'amala kuma a ƙara karatu mai zurfi dan a taimaka wajen ilmantar da mutane da haka waman ittaba an dinnan babbar magana ce mai bin manzan Allah ce ai man ittaba'ani sawa'un kana min ashabi mun wannan fa innahum aidan aslamu wujuhahum wa jami'a jawarihi wa aslamu qulubahum lillah sun mika gabubban jikinsu sun kuma mika dukkanin wato zukatansu haka ga Allah fala yaltafituna anillahi jalla wa ala don haka ba sa waiwaye su kansu daga Allah madaukaki ila gairihi zuwa wani bal ijtama'at qulubuhum amma zukatansu duk sun hadu wa jawarihum da gabubbansu sun hadu wa wujuhuhum haka fuskokinsu duk sun haɗu alallahi jalla wa'ala sun haɗu ga Allah maɗaukaki an miƙa wuya gaba ɗaya to ya ƴan uwa musulmi wannan shine ake nufi da me al-islam lalle wannan babin ya cancanci sunansa tafsirul islam bayanin me ake nufi da islam to yace wa hadha fihi thabatu man ittaba ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan akwai magana da take nuni akan tabbatar waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kawo su cewa da ni da waɗanda suka bi ni duk mun juya fuskar mu ga Allah wannan ya nuna waɗanda suka bi manzan Allah to tabbatattu ne to don haka kai ma ka daure ka zama cikin tabbatattu ba masu raba kafa ba masu hawa kan katanga Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masu maulidi a bana babbar hujjar su ita ce suna cewa tafsirin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wai to shi ma bid'a ne tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya zo yana barin komai sai karatun alkur'ani komai sai karatun alkur'ani shi yasa magabata da suka fi mu sanin sunnar tasa su ma suke barin komai nasu sai karatun alkur'ani su imam malik sukan bar karantar da hadithai sai a koma karatun alkur'ani daga nan ne malamai suka samu cewa a ilmantar da qur'ani maimakon a ilmantar da wani abu an fahimci abin yau da kuma shi wannan ai bangaren ilmantarwa ne ba sunansa biki ba wannan ko biki ne biki shine duk abin da yake zagayowa a yi shi saboda wannan manufar an binci abin wannan ba hujja ba ce itirabi ne da shubuha da za a kawo a ruɗe mutane amma ba sunansa hujja ba kamar wani ne da ya ce wai ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma babu lasifika don haka in samun lasifika babu lasifika a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an yi amfani da ita yanzu ma an yi me sai ce an yi bid'a lasifika ba ibada bace an fahimci abin yawwa kamar yadda shi kansa tafsiri a matsayinsa na tafsirin da ramadan ba shine ibadar ba yin yin karanta alqur'anin da ilmantarwa shine ibada an fahimci wannan abu don haka duk abin da yake ibada ce a ƙirƙiro sabuwa a bautawa Allah da ita nan ne ake cewa bid'a duk abin da manzon Allah sallallahu bai koyar ba wannan ai ba buƙatar ma wani kwatance in dai manzon Allah sallallahu alaihi ya rayu bai taɓa yin waɗannan abubuwa ba babu kofar da wani zai ce kuma musamman malamai suna cewa duk abin da buƙatar a yi shi ta samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi bai yi ba to haramun ne wani ya zo daga baye wannan abu kun ba jona yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar ya yi salloli guda shida maimakon biyar a lokacin da yana da rai yana da dama yana da dama da ya ga dama in Allah ya so ya ƙara masa ta shida da yanzu sallah shida muke yi to tun da ya bar mu a guda biyar to haramun ne wani ya zo ya ƙaro ta shida an gane wannan kiran sallah da ake Allahu akbar Allahu akbar lafazi hudu misali ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah har zuwa ƙarshe haka muka same shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara wani lafazin ko babu akwai dama da ya ga dama da ya ƙara wani abu to tun da bai ƙara ba kuma ya samu damar ya ƙara to haramun ne wani ya ƙara an gane wannan tai akwai damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ya ce ku zo mu maulidi tunda na san ranar da aka haife ni ta wuce yanzu gashi ta zagayo ya san ranar ko bai san ranar ba zai iya yi ko ba zai iya ba to bai yi ba don haka kada wani yi an fahimci wannan wannan shine ake gano babit din da zaka gane menene za a bauta wa Allah da shi Allah dai tsare mu amma dai masu yi din suna da shubuhohi da yawa ba ba iya waɗannan ba akwai ayoyi ma na alkur'ani akwai hadisai dai wasu masu rauni duk sun kafa hujja da su da kuma kiyasi kiyasi yawwa a ce tun da kaza ya halatta to me zai hana kaza ya halatta kai kuma mai sunna babban abin da zaka kalla ka girmama manzon Allah suna ka girmama sahabbai cewa baka fi su sanin abin da ya kamata kai ba in dai addinin su ya karbu ba tare da maulidi ba to insha Allah naka zai karbu ko baka yi maulidi ba wannan ma ka'idar ai mun san da mun gane ta da haka Allah dai kyauta mun ni kullum abin da ke faɗa ne ga Allah a ƙara karatu a ƙara karatu kuma a bi mutane a hankali wajen ilmantarwa mun kan rike muhkamat na shari'a to wanda zai zo maka da shubuha ba zai dame ka ba shubuhoyi dama suna nan da yawa wannan a faɗi kaza wannan a faɗi kaza wannan a faɗi kaza wani ma ya ce to gashi na aikuna musabaka ita ma ai ba ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan duk suna nan da yawa za ku in ka samu malaman nasu nan sai suka buɗe ma zance aka saki baki ai tai sai ka ɗauka ai ya kamata ma ka dawo maulidin nan kuma ka amma ka koma asalin ka tukuna asali kar ka bari ka shiga abin da baka da dalili a kansa an mun ji abin Allah kyauta barakallahu fikum